رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم لا ربا أكو ربيع الثاني hijira tana da dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya dace da sha takwas ga watan goma miladiya tana da dubu biyu da ashirin da uku za mu shiga darasin fiƙihun malikiya a littafin akrabul masalik haka ne muna babin mai al'idda ko ɗari da talatin da uku aha ya ce me wa in mayyazat can in ba ku manta wanke wa in istihabat wa lam tumayyiz ko idan jinin istihaba ya zo mata jinin cuta kuma ba ta iya bambance shi da jinin haila shine muka ba ta wancan hukunci na za ta zauna shekara guda ko to wa in mayyazat mustahabatun idan ita mai jinin cuta din tana iya bambance jinin cutan da jinin haila ɗaya kenan au ko kuma ta'akhkhara haibun lirada in can in ba kuma ta mun ce au ta'akhkhara haibu hadi gairi razain ko to yau kuma idan hailan ta ita mai yin jini ce amma yanzu lokacin zuwan jinin nata da aka sake ta jinin lokacin da ya kamata ya zo din ko lokacin da ta saba din jinin bai zo ba amma me dalilin rashin zuwan sai zamo liraba'in domin shayarwa da take yi ne tana da jinjiri tana shayar da shi shi yasa jinin bai zo ba ka san al'adan yawancin mata in suna shayarwa ba sa jini to dalilin wannan ne yasa jinin bai zo ba to yanzu wannan kan babu wani zancen watanni babu wani zancen kaza fal aqra'u dole idda za ta yi shi da jini ne yanzu misali mace ta haihu bai wuce da danyen goyo da sati ko sati biyu sai mijin ya sake ta ita kuma al'adanta ba ta yin jini sai ta yaye yaro to fa yanzu aiki ya same ta kafin ta gama iddan nan sai ta gama shayar wannan ta yaye yaron nan jini ya fara zuwa sannan ta ga jini uku tunda ai ita mai jini ce wani dalili ne yasa jinin bai zo ba ita ko wancan wanda ba shayarwa bane kaga ai zai zai zamo zamu yi tunanin cewa watakila jinin ne ya zamo ya daina zuwa wacce ko ba ta jini kaga wata uku za ta yi ya za mu tabbatar da jinin ne ya daina zuwa sai mu ce ta zauna wata tara kaga in ciki ne za ga ta haife shi in ko ba ciki aka yi wata tara yanzu mun tabbatar da ba ciki eh to ta zama mai idda da watanni sai ta yi wata uku wancan wata tara na ɗebe shakku wannan wata uku na idda da watanni ka gan ta yi shekara ta gama sai ta yi aure amma ita wannan mai shayarwa dole sai ta gama shayarwan jini ya fara zuwa ta ga jini uku shine fal akra haka nan ita mai jinin cuta mun can ba za ta iya bambancewa ba za ta zauna wata tara ko to za ta iya bambancewa in jinin haila ya zo dama jinin haila yana da nashi tuban na cuta ma yana da nashi tuban ta sani tana iya bambancewa to yanzu ita ma ba ruwanta da wani wata tara kawai in jinin haila ya canza ya zo ta ga jini ɗaya idan na cuta ya zo tana cikin tsarki da haka za ta yi lissafin tsarkinta guda uku shine ma'anan fal aqra za ta yi ainihin idda ne da ainihin tsarki ba da watanni ba وللزوج انتزاء ولدها لغرض in lam yadurra bil waladi miji da ya saki mace tana shayarwa yana da daman kwace wannan dan a ba wata ta shayar li garadin saboda wata bukatar sa yanzu misali idan mutum ya saki mace bata gama idda ba in ya mutu ai za ta gaje shi ko sannan mutum yana da mata hudu ya saki daya in dai shikar raja'i ne bata gama idda bai da daman aure saboda ai har yanzu matan shi hudu wahiya zaujatu ma da mafi iddati to yana so yayi aure ita kuma gashi tana shayarwa in bata gama shayarwa ba za ta gama idda ba sai kwace dan saboda jini ya zo ta gama idda ya samu daman auren shi ko kuma yana ganin in fa ya sake matan nan kan ta gama iddan ne yana ga jikin nan nashi ta yi ya mutu in ya mutu za ta shiga gado sai ya kwace dan ta gama idda dan ta fita a gadon shi shine likaradin ko kuma ya sake ta yana son ‘yar uwarta ya aura, sai kuma ka gama zai wa an ta jima bayan hutai kuma ba ta gama idda wata na matar shi ma sai kwace ɗan don ta gama idda ya aure shi shine ligaradin. In je a ko ta bukata ko hukuma ya kawo dole alkali zai sa a kwace wannan ɗan ta gama idda don su rabu ya biya bukatun shi. Wannan kuma ya rage nasu dama ai ai yanzu ɗan ba kwacewa aka yi ba za a ba mai shayarwa ta je tana kula da ɗanta amma dai shayarwa ba za ta yi ba ai iya shayarwan iya buƙatan shi ne za a hana yawa sauran ɗanta ta je ta zauna a ɗanta ta mar wasa ta yi me amma shayarwan saboda in tana shayarwa jini ba zai zo ba zai iya ainihin kwace wannan ɗan amma fa shi ma in lam ya durra bil waladi idan ba zai cutar da ɗan ba amma da aka duba yaron ya ƙi kama nonon kowace mace sai na mamar shi ko kuma an raba su da ainihin uwar yaron yana shiga matsala to wannan kan dole a yi haƙuri ba za a cutar da ɗan don buƙatar shi miji ya biya ba. Wa man uwa min irba'i gairi waladiha haka nan mijinta yana da daman ya hana ta ta shayar da wanda ba ɗanta ba. Ya sake ta sai aka yi dace ɗan ya koma ɗan nasu. Yana komawa wai wata ‘yar uwarta ta rasu an rasa mai shayarwa wai za a ba ta ta shayar mijin zai ce kul ba zai yarda ba. In ya ce bai yarda ba dole ta takura da wannan shayarwa ko na kuɗi ko na ainihin taimako. wa fasful ijarati mijinta yana da damar ya ɓata ijara in ajjarat nafsaha idan ta ba da surin kanta misali ya sake ta tana shayarwa kaddara ɗan nata ya mutu sai aka zo ana neman mai shayarwa sai ta karɓa aka yi ciniki bayan ta karɓa an yi cinikin sai mijinta ya ji labari ta karɓi shayarwa tana fara shayarwar nan jini zai tsaya jini yana tsayawa za a samu dogon idda yana da damar yanzu ya ce bai yadda ba a ɓata wannan ijara a maida da wajen iyayensa duk miji yana da daman wannan wannan kuma fa ba wai dama ce ta a zo a zauna a tattauna ba in abu ya gagara zai kai kotu in ya kai kotu dole alkali zai bi warka don hakkin shi dole a maida wannan yaron wajen ainihin iyayen shi a ɓata wannan ijaran dan ta samu ta jini ta gama idda ya biya bukatun shi. wajaba qadruha istibra'an to qadruha gurgudan wannan idda da muka faɗa mai jini ta yi aini jini uku ko ta yi tsarki uku mai aini mara jini ta yi wata uku ko to irin wannan gurgudan qadruha gurgudan abubuwan da muka faɗa na idda din nan gaba ɗaya wajaba ya wajaba amma a matsayin istibra'an yin istibra'i in wufi ad bizinan idan an taki mace ta hanyar zina au shubuhatin ko aka take ta ta hanyar ainihin takun shubha ita bata san ba mijinta bane shi ma bai san ba matar shi bace sai da suka haɗu sannan sai ya bayyana ita ma ta gane shi ma ya gane to shi ma dole sai ta yi wannan ainihin adadin iddan a matsayin istibra'i au ghaba alaiha zasibun ko wani mai fyaɗe ya ɓuya da ita ma'ana irin mai kwace ɗin nan ya sace ta ya ɗauke ta ya je ɓuya da ita daga baya ta dawo kamar irin yadda yanzu yan ta'adda suke yi ɗin nan ba. Au sabin ko kuma ainihin mai riba cewa irin wanda suke riba cewa kamar irin in an yaƙi ba ana kama fursunonin yaƙi ba to irin wannan aka riba ce ta. Au mushtarin ko mai saye aka kama ta aka ce baiwa ce aka sayar da ita wanda ya siya sai da ya faku da ita sannan aka samo ta. to ala ayyi halin duk wacce ɗaya daga cikin abubuwa guda biyar ɗin nan ya faru da ita to dole in tana da miji kafin mijinta ya sadu da ita dole sai ta yi istibra'i wanda yake daidai da wannan idda idan ba ta da miji ma ba ta da daman yin aure sai ta yi istibra'i da yake daidai da wannan iddan da muka faɗa shine wala ya ɗauha zaujun wala ya aqidu miji in tana da miji ba zai sadu da ita ba sai ta yi wannan iddan sai ta yi wannan istibra'in sannan in ba ta da aure ma wala ya aqidu miji ba zai daura aure a kanta ba dole sai ta yi wannan ainihin adadin abin da yake kamar idda din nan a matsayin istibra'i sai dai anan in tana da miji idan tana da ciki dama an sani bayyanannen ciki sai ɗaya daga cikin abubuwan ne ya faru da ita ba zai hana mijinta ya ji daɗi da ita ba dama ai ana tunanin kubutan mahaifa ne to dama tana da ciki abubuwan suka faru saboda haka ba za kan gishi ba wala tusaddaqu fi nafihi ba za gaskata ta cikin korewa ba misali an san an sace ta ta kwana a wajen wanda ya sace ta aka je aka kwato ta ba ana haka ba to yanzu bayan an kwato ta aka ce za ki istibra ta ce to me aka mun yi ba abin da aka wannan ƙarya ne ba za gaskata ta ba dole sai ta zauna ta yi istibra'i ba mamaki ai koyewa ta yi saboda haka wannan istibra'i ya zama haƙƙi ne na Allah dole sai ta yi shi wa tadabbi tuhuri talaqi to idan an saki mace za ta lissafa mun ce tsarki uku ba to tsarki uku nan za ta lissafa da tsarkin da aka sake ta a ciki wa in lahazatan ko da kiftawa ne yanzu misali mijin yana cewa wancan na sake ki yana cewa na sake ki bai wuce da kiftawan ido ba sai jinin ta yazo za mu ce ta ga tsarki daya yan saura tsarki biyu mun gane wannan to tunda yake haka fatahillu bi awwali sadisati kaga kenan za ta halatta da farkon jini na uku yanzu ya ce ya sake ta ga jini ya zo ka ta tsarki daya wannan jini in ya ɗauke jini na biyu yana zuwa ta ga tsarki biyu idan ya ɗauke jini na uku yana zuwa ka ta ga tsarki uku shi kenan ta halatta ga mazaje a aurenta wa in tulli karbi haibin idan kuma aka saki mace tana cikin jinin haila kaga mun ce ai bai halatta ba haramun ne kuma wajibi ne a maida ita ba to yanzu misali idan shika uku ne fa kaga babu zama a maida ita ko kuma idan ta shikan bayi ne babu dama a maida ita ko to yanzu irin wannan ne fa biyar rabi'ati yanzu aiki ya same ta sai ta ga jini na hudu sannan za ta halatta tana cikin jinin haila mijinta ya sake ta yanzu wannan jinin hailan in ya ɗauke yanzu ne za ta fara lissafin tsarki baya ciki sai idan jini ya zo bayan an sake ta in jini bayan wannan ya ɗauke in jini ya zo ta ga tsarki ɗaya idan ya ɗauke in wani jini ya zo ta ga tsarki biyu idan ya ɗauke sai wani jini ya zo jini na hudu sannan ta ga tsarki uku tunda an sake ta ne tana cikin jini wayan bagi Allah yu'ajjila ko Allah yu'ajjala bi ru'yatihi ya kamata dai kar a gaggauta mata aure bi ru'yati da zaran ganin jinin saboda shi jini na idda ya sha bamban da jini na ibada jinin haila na ibada jinin haila na ibada ko da tsartuwa ɗaya ne ko ɗigo ɗaya ne ya zo inda ta tabbatar da jinin haila ne ba na cuta ba to ainihin in tana azumi azumi ya karye idan ainihin ya ɗauke dole sai ta yi wanka ta yi sallah da sauran dukkan hukunce hukuncen jini wajen ibada ya kama ta amma wajen idda dole sai an samu ainihin ɗaukan lokaci idan ba a ɗauki lokaci ba tsuntuwa ɗaya haka ko ɗan ainihin minti ishirin ko talatin sai ya ɗauke wannan baya lissafin ainihin taga tsarki da za ta lissafa shi a cikin idda saboda haka ma da ya ce ta halatta da zaran ganin jini na uku ya ce amma ya kamata kar a gaggauta ɗaura mata aure daga ganin wannan jinin a saurara to in an saurara har zuwa yaushe ya ce waraja ko waruji a yi samu ku to waraja fi qadriha huna aha hal huwa yawmun aw ba'dahu lin nisa'i to yanzu shine fatawa raja zai koma eh ba raja gaba daya to me yasa ma al al Allah to je zuriyati sai me a a wannan wannan gyara ne a wajenka waraja fi qadriha hahuna shi me ba da fatawa dole zai koma linnisa'i gashi can gaba waraja linnisa'i zai koma wa mata ne a tambayi mata na inda take rayuwa fi kadiriha cikin yawan gwargwadon jinin da in ya zo za a tabbatar da eh kwarai wannan jinin haila ne wanda za a tabbatar da ta gama idda kuna amma fa a nan wajen idda banda wajen ibada wajen ibada ko ɗigo ɗaya ne yana zaman jini ne wanda sai ta yi wanka za ta yi sallah azumi ya ɓaci da sauransu amma kuna a nan wajen idda dole zai koma wa mata wajen koma wa matan tambayan su me za a tambaye su hal huwa yaumun wai shin jinin haila kam sai ya yi yini guda cikakke sannan zai zamo jinin jinin haila au babuhu ko kuma sashin yini ma zai iya zama ainihin jinin haila wannan kuma ya danganta ga ainihin matan a inda suke rayuwa da sauransu an tambayi mata amintattu ko da yake babu kabar malamai sun ce ko mace ɗaya za ta iya wannan hukuncin za a tambaye ta wai shin kam yanzu a yanayin mata a garin nan a wannan zamanin ya yanayin jini yake idan jini ya zo ya ɗauke a kaman awa hudu ko biyar yaya wani sashin yini misali ya zo ya ɗauke a kaman awa shida yaya ta ce eh gaskiya ana samun mata wanda duk wata al'adansu baya wuce wannan lokacin shikenan sai a hukunci da haka in kwata ce a'a mu fa yadda muka sani mata jini baya ƙasa da yini guda to za a yi hukunci da wannan shine hal huwa yawmun aw ba'du to za a koma a tambaye mata saboda me saboda ai ainihin halittar mutane din da halittar mata da yanayi na abinci da wayewa shi yake yanke hukuncin jinin haila shi kuma ya danganta ko ya sha bamban daga lokaci zuwa daga wuri zuwa wuri daga jinsi zuwa jinsi saboda haka dole a tambayi mata na wanda take rayuwa cikin su don su faɗi yaya jinin haila yake a wannan ainihin gurin a irin wannan matar duk abin da mata suke yanke hukunci da shi za a yi aiki amma fa ala ayyi halin wala tu'addu ad-daf'atu ba a lissafa tun kuɗaɗe kawai dan jini ya zo tsartuwa ɗaya ya ɗauke wannan ba a lissafa shi a jinin haila ko da a ce misali ko da a ce ita wannan matar ita dama al'adanta kullum in dai jini zai zo mata ba wuce tsirtuwa ɗaya sai ya ɗauke sai wani wata to yanzu wannan idan an sake ta da wannan tsirtuwa ɗayan ba za ta yi aiki na lissafin idda ba sai dai ta koma idda da watanni saboda tsirtuwa ɗaya malamai sun yi ittifaki cewa tsirtuwa ɗaya ba za a lissafa shi a jini wajen ainihin idda ba yawwa eh a dama jini kam jinin haila ne amma ba zai ba da ainihin adadin jinin da zai zo a lissafa shi a idda ba saboda haka wannan tsuntuwa ɗin ko mata sun yanke hukunci ba za su rare su ba amma yawun au ba da yawun wannan kuma sai a koma wa mata wani abu da makamancin ainihin tsuntuwa ɗaya haibatun ba za a lissafa shi a matsayin haiba ba wa tsuru amma adadin tsarki shi kam kan ibadati kamar na ibada ne yadda ka san mafi karancin kwanakin tsarki a ɓangaren ibada kwana goma sha biyar ne ita ma mai idda mafi karancin kwanakin tsarki kwana goma sha biyar ne idan jinin nata ya ɗauke kafin wani ya dawo dole sai an samu kwana goma sha biyar sannan za a ce wancan jini na biyu jini ne mai zaman kanshi amma idan da ya ɗauke bai kai kwana goma sha biyar ba sai ya dawo za mu ce wannan duk mahaɗin wancan ne yanzu wannan kwanakin da ta yin sun rushe kenan duk suna cikin adadin kwanakin jinin abin nan jinin haila na wancan na farko da ya wuce. To wa in atad ba'daha bi waladin liduni aqsa amadil hamli lahiqa bihi inda rikicin yake kenan. Mace ce miji ya sake ta ta gama idda ko idda da watanni ko idda da jini ko idda da miye ma dai ta gama iddan kaf to ba da bayan ta gama iddan atad bi waladin sai kuma gashi ta haihu. Haihuwan nan liduni a ƙasar hamli a amajin hamli ta haihu a ƙasa da ainihin fagen kwanakin ciki da yake zama in ciki ya kwanta to fa lahiqa bihi ya rusku da mijinta yanzu misali mutum ya saki mace ta ga jini uku ba ta gama idda ba ta halatta ga mazaje sai ta yin aure ta zauna bayan shekara biyu kawai sai ta haihu sai ta kaga ɗanka dole ka karɓa. a an ta yi aure kan wannan ai ta riga ta yi aure ina nufin wai mace ce mutum ya sake ta da ya sake ta ta gama idda ba an rabu ba bayan ta gama idda da shekara biyu sai ta haihu kaga ana ganin kawai yakinin ba dan shi bane sai ta ce ɗanka ne ta kama dole ka karba a matsayin ɗanka ne a ya ake ta ce wallahi kwanciya yayi cikin mu ma ban sani ba daga baya kawai ya tashi aka haihu shikenan ɗanka ne dama ɗaya yana kwanciya a cikin uwa a wani ƙaunin shekara hudu a wani ƙaunin shekara biyar saboda haka wannan gama idda ɗin dama ai zanniyu dalala ne ba qatiyu dalala bane dama kawai a al'ada ne in mace tana jini ba ta da ciki to dalilin wannan ne muka ga jini ukunta muka tabbatar da kun rabu ba ta da ciki amma ba mamaki akwai ajiyanka a jikinta wanda ita ma bata sani ba wanda kuma shi ciki yana iya zama a cikin mace yayi shekara hudu a wani ƙaunin shekara biyar saboda haka yanzu ka sake ta ta gama idda bayan shekara biyu ko shekara ko bayan shekara uku da wata tara ma in dai bai kai a tsasal hamli ba kawai sai ta haihu ta kama da dole ka karba malam yan fili bi li'ani bari ka ji matukar bai kore shi da li'ani ba in ka ce ba ɗanka bane sai a zo ya tofa alatsi ne ƙwarai kuwa a zo a yi li'ani in ba a yi li'ani ba dole ka karba abinda matarka ta haifa shine ɗanka kaga wannan duk izina ne ake yi ga mutanen da ba sa so matar su ta yi aure wai sai ga mutum wai in ya saki mace wai bi yadda ta yi aure ba yana ta to fa duk abin da ta ɗebo ta haifa ɗanka ne eh ƙwarai kuwa ɗanka ne in ko kace ba ɗanka ba ne sai ka zo ka yi li'ani na a'a ba wai hana ba ina gaya ma al'adar mutane ne yanzu mafi yawan mutane sun saki mace ba ba sa so ta yi aure ba har ma an ka je ka auri matar za a ce matar wani kaza to ai gata ne ma matar ka ta yi aura to sai zai je bata ko abokan wancan su ce kai matar wani za ka aura mai to amma kai wanan ba burgewa bane matar ka tana layi saboda fa duk abin da ta kwaso in dai bai kai a ƙasa a majalisar hamli ba ta zo da shi a matsayin ɗanka dole ka karɓa in ko ka ƙi karɓa to sai an zo an yi li'ani ka zo ka tsitsine wa kanka a wannan wajen yawwa yawwa yawwa kuma ɗan zai gado ba? Eh, dole ne gado, ai na fi kabihi. Ƙware, kuma ya gada ba? Dole, dole, ka ce me? Eh, lawani. Eh, eh, eh. Yawwa. Yawwa. Ta yi aure a wani waje. tsohon mijinta ne.
ta yi jini uku tukuna kafin ta yi aure da suka ce tare ce tuna malam mai na gida
A dai akwai kauli wannan ba zai zama dan mijinta na farko ba. A ba dan shi bane ba dan shi bane babu hujjan da za ka masa wannan dan. Yawwa eh yawwa shine duk akwai wannan littafin. Ta yi aure na biyun da ta yi aure na biyun a wata biyar sai ta haihu. kaga yanzu yakinin ba dan wannan bane za ta iya jefo shi baya ta ce dan wancan ne kwarai kuwa za ta iya jefo shi ba akwai inda ma duk sai an yi li'ani in wannan ya kore ta sai bayan an gama li'ani ya ta jefa wannan shi ma in zai koran su yayi li'ani kuma li'ani na farko ita ba za ta yi ba kwarai li'anin farko ba za ta yi ba saboda ai dan yana da majingina li'anin farko shi kadai mijin da ya kora shi zai li'ani akwai inda ɗan zai zo a tsakiya wanda zai yi na wannan ne zai yi na wannan ne idan an dangana wannan ya ce ba na shi bane mu ce to sai kai li'ani idan ya yi li'anin kaga in ya gama li'ani dama ita mace za ta yi li'ani ne a matsayin cewa ba zina ta yi ba to yanzu ko ba ta yi li'ani ba ga inda za a dangana ɗan saboda haka sai can ma ya koro sannan wajen na biyun za a ce su yi li'ani da akwai wannan bambance bambancen ina jin za mu zo kansu a karatu ka gane ya ce idan ta zo da ɗa bayan ta gama idda in dai bai kai ƙurewan kwanaki abin nan shekarun ji a shekarun ciki ba da hiƙa bihi zai risku da shi malam yanfi bi li'ani matukar in dai mijin ba ya kore wannan ɗan da li'ani ba wa in irtabat mutaddatun idan mai idda ta yi kokanto ta yi shakkun watakila tana da ciki to fa tarabbasat za ta zauna ilayya zuwa a ƙasa amadul hamli zuwa ainihin wannan shekaru na ƙurewan kwanakin zaman ciki kasan ciki yana kwantawa da yana kwantawa a ciki to amma in ya kwanta a ciki din akwai iya shekarun da zai iya kaiwa kafin a haife shi sannan kuma zai iya tasowa a haife shi to sai dai wajen shekarun ne ake khilafa wa fi kaunihi arba'atu awamin a cikin kasancewan wai a ƙasa amudul hamdi din nan shekara hudu ne aw kamsan ko shekara biyar ne shine khilafun ake sabani amma ala ayi halin dai shekara hudu kan babu sabani na biyar din ne ake sabani saboda haka in ka saki mace ta gama idda bayan ta gama idda da shekara uku da wata goma sha ɗaya da kwana ishirin da takwas ma an ta haifu ɗan kai. Ƙwarai kuwa. Mutane? Waliman tufiya an